من حمده ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وبعد السلام عليكم الله وبركاته الحمد لله الذي فاوت بحكمته بين المخلوقات ورفع المؤمنين أوتوا العلم درجات قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون كما لا تستوي الأنوار والظلمات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وما له من الأسماء الحسنى وكامل الصفات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خلاصة الخلق وأكمل البريات اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه الذين فضلهم الله بالعلم النافع والعمل الصالحات أما بعد عباد الله فاتقوا الله تعالى وذلك بمعرفة الحق واتباعه ومعرفة الباطل واجتنابه واعلموا أن طلب العلم فريضة على كل مسلم فاعلموا يا عباد الله أن طلب العلم فريضة على كل مسلم مكلف وأن على العبد أن الحق والباطل ويتعرف فإن الله أمر بالتعلم والتدبر والتذكر والسؤال عباد الله والنبي صلى الله عليه وسلم حث أمته وقال ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال أمة الإسلام ويجب على كل أحد أن يتعلم ما لا يستغنى عنه من أمر دينه وما يحتاجه في عبادته ومعاملاته ليسير على بينة من إيمانه ويقينه ويتعلم التوحيد وأصول الإيمان وشرائع الإسلام أيها الإخوة في الله فلا يستقيم الفرق إلا إذا تم الأساس واستقاموا وتعلموا من العبادات ما يصلحها ويكملها وما ينكسها ويفسدها ومن المعاملات والعقود ما يقومها ويصححها وما يبطلها عباد الله فإن الجهل ظلمة والعلم نور والجهل داء قاتل والعلم حياة ودواء وشفاء أيها المسلمون وحاجة الناس إلى العلم أعزم من حاجتهم إلى الطعام والشراب ليعرفوا الحلال والحرام وأحكام في الزحاب والعياب وكما أن السعي في طلب العلم وكما أن السعي في طلب العلم الضروري لاتباع الأوامر واجتناب المنحيات من الواجبات فإنه من أجل الكربات وأفضل الطاعات فإنه من الجهاد في سبيل الله الذي هو أقصى العبادات لا سيما في هذه الأوقات التي كثر فيها الجهل والجهلاء وقل فيه العلم والعلماء عباد الله اتقوا ربكم واعلموا أن طلب العلم من أعظم الواجبات وأنه شفاء العلم وسلامة من جميع الآفات وأن من أراد الله به خيرا فقحه في الدين ومن لم يرد به خيرا أعرض عن طلبه فأصبح من الخاسرين عياذا بالله فإن الله فرض عليكم فراعد لا تتمكنون من آدائها إلا بتعلم أحكامها ولا تدركون سلوك الطريق المستقيمة إلا بالتمييز بين حلالها وحرامها وعلى كل عبد معرفة ما يحتدي به إلى الصواب فيا عباد الله أقول ما تسمعون وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها الحمد لله الذي وسع كل شيء علما وقضى بشرعه على المخلفين ومن أحسن منه قضاء وحكمة ووفق من اختارهم فأعطاهم إيمانا ويقينا وعلما وحبهم وحباهم من فضلهم عرفانا وفقها وفحما وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أنزل عليه وقل رب زدني علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu iko da dama da lafiya da kwanciyar hankali na kawo wannan rana mai albarka ranar juma'a kamar yadda aka sani kamar kowace rana ana samun karantarwa daga masu gabatar da karantarwa kafin zuwan liman bayan haka kuma muna samun karantarwa daga wajen imam a kowane irin lokaci irin wannan yana iya bakin kokarinsa kullum da ana tunatarwa shine manufan wannan karantarwa umarni ne daga Allah da kuma annabi sallallahu alaihi wasallam don mu gudu tare mu tsira tare da haka kudu ba yau ta mana magana ne akan wani babban al'amari muhim shine abin da ya shafi tashi a samu asas ɗin farko wanda yake shine ginshiki na farko a kowane irin al'amarin rayuwar ɗan adam in kaga mutum ya samu rabauta duniya da lahira to ya riƙe ilimi in ka ga mutum ya yi hasara duniya da lahira to ya yi watsi da ilimi kamar yadda wannan magana ce wacce yake koyaushe malamai suna maimaita musamman ma abinda muke kuduban take jawo mana hankali a kai shine game da neman ilimi na sanin abin da ya ɗoru a kanmu a matsayinmu na bayan allah al-mukhallafun wanda Allah ya ɗora musu nauyin ibada wanda Allah ya mana umarni ya mana kuma hani da wasu abubuwa to wajibi ne mu ga cewa mun san me Allah ya umarni da shi me Allah ya hana me Allah ya kwadaitar da mu akai me ya razanar da mu akai me tafarkin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗora sahabbai akai don haka a cikin alkur'ani ma ayoyi da yawa suna nuna cewa ba a hikimar turowa annabawa da saukar da littattafai shine dan mutane kasu yi rayuwa cikin jahilci cikin ɗimuwa Allah madaukakin sarki ya ce a fa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un ayahsabu al-insanu an yutraka suda ba zai yiwu ba to in dai har wannan zai zai zai zai zai faru cewa akwai abin da aka ba umarni akwai abin da aka hana ka to wajibi ne kuma sai ka san su da haka yin uwa muna samun matsaloli game da yadda jahilci kullum yake mamayen wasu daga cikin shashin al'ummar musulmi wanda za ga 'yan kaɗan ne cikin waɗanda suka damu da duk abin da za su su tashi su nemi ilimi a kansa sai dai kawai a riƙa yin bikake ba abin da aka raina shi aka ma mai da shi ba shi da wani mahimmanci irin abin da ya shafi ilimin addini sai 'yan tsirari a cikinmu da haka wannan kudu ba kusan abin da za ta zaburar da muke nan a ɗan wannan takaitaccen lokaci da haka kudu ba ta fara budewa da godiya ga allah wanda shi ne ya sanya tsereniya game da hikimarsa tsakanin halittunsa ya ɗaukaka darajar masu imani da ilimi da aka ba su mataki kamar yadda allah maɗaukakin sarki ke cewa yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma daraja allah ya ɗaukaka waɗanda suka yi imani a cikinku sai aka keɓance cewa waɗanda aka ba su ilimi to suna da wata mataki suna da wata ɗaukaka wanda yake ba mai irin da haka kudu ba take cewa ka ce shin zai daidai da wanda waɗanda suka san me suke yi duk abin da za su yi a addini suna da iliminsa da waɗanda yake kuma ba san abin da suke yi ba kamar yadda ba zai daidai ba tsakanin haske da duffai ba za ka haɗa haske da duhu ba kudu ba take cewa ina shaidawa babu wani bisa cancanta da bauta sai allah shi kaɗai ba shi da abokin haɗawa cikin kaɗaituwarsa da bauta da kuma kaɗaituwarsa da renon bayi da halitta da azurtawa ba shi da wani cikin sunayensa kyawawa wanda zai tarayya da shi shi ne mai cikakken sifa ina shaidawa lallai annabi muhammad bawan allah ne manzan allah ne shi ne tatacce cikin halittu ba wanda ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam tsarki da matsayi da daraja da ɗaukaka shine kuma mafi cikar halittu baki daya shine mafi daukaka shine mafi darajar matsayi tsira da amincin Allah su tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa da sahabbansa waɗanda Allah ya fifita su da ilimi mai amfani ilimi mai amfani da ayyuka nagartattu da shine sahabbai suka samu dukkan wata daraja da ake gani suna da shi kuma ka goya ai lokacin da suka rayu tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su wannan darajar da daukaka shine amsa kiran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da shi shine ba su daukaka da daraja suka suka ilmantu suka yi kuma nagartaccen aiki bayan haka ya ku bayan Allah mu ji tsoron Allah da ni da ku baki daya wannan kuma shi tsoron Allah shine yake sa mutum ya san gaskiya ya bita ya kuma san hanya ta bata ya nesa ce mata ba za ka san wannan ba sai da sai ka yi karatu kuma ka ɗora ilimin naka kan cewa za ka yi aiki da shi to yanzu ɗan uwa al'ummar musulmi babu wani mai hankali da bai san cewa a duk wani abin da mutum yake yi na hauma hauma ka yi shi a cikin ɗimuwa a cikin jahilci rashin sani ba wani bisan cewa hakan lallai ba wani da zai kai mutum kuma wannan bautan da ake yin ta ba ilimi ba a bisa tsarin koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam ko gurbi ba ta da shi da haka kudu ba take cewa ku sani ya ku bayan Allah neman ilimi farilla ne akan dukkan wani musulmi mukallaf yasa shi ilimi ake so ma daga zarar mutum ya taso a rika bashi tarbiyya ta addini ana koyar da shi abubuwa ya tashi da shi don in bai tashi da shi ba to za ka ga an samu matsala mai isa yanzu za ka cewa akwai daga cikin a 'ya'yan musulmi da su ake rusa musulunci an sassa musu aƙida na kiristanci aƙida ta banza da wofi ta maguzanci da haka ba su da wani kishi ba su da sanin wani darajar musulunci ta haka duk wani abu mai daraja ma ba sa ganin sa a matsayin mai daraja yake cewa lallai akan bawa dole ne ya tashi san hanyar gaskiya ya kuma san hanya ta ɓata sannan ya sani cewa lallai Allah ya yi umarni da cewa duk wani ɗan adam musulmi namiji ko mace wajibi ne ya tashi ya koyi ilimi ba a ware ba an ce mace ba za ta yi ba ko a ce ɓangare kaza ba za su yi dole ne watadabbur wajibi ne mutum ya tsaya ya saurari ya yi la'akari da alƙur'ani menene saƙon da yake cikinsa abinda yanzu kwata-kwata ba ma yi ke mutum ba ruwansa ya shekara sama da hamsin ko sittin ko da wani abu ga alƙur'ani har a gidansa ma ba san iya adadin ƙur'anin da yake ciki ba amma ko da aya ɗaya wani ba shi da sanin cewa ya yi tadabburinta ya yi la'akari da ita mai aya take karantarwa ta haka kuke ganin rudani ya yi yawa a cikin mutane musamman waɗanda suke zuwa ta hanyar shigowa da wasu abubuwa na rudanin na shigohi su ne 'yan ɗariƙa ke wanda ba sa jin tsoron allah kwata-kwata a al'amarinsu don ba a kan tafarkin da annabi sallallahu alaihi wasallam koyar suke ba haka 'yan shi'a da haka ma suna yakan dukkan wani wanda za su ga yana kwatanta bin wannan tafarki din ba su da abokin gaban da ya huce mai bin ƙoƙarin bin tafarki sunar annabi sallallahu alaihi wasallam wata zakkur da tunatarwa ya zama cewa ka sanya alƙur'ani a matsayin abin da za ka riƙa tunatar da kanka makomanka ga Allah sai yasa Allah madaukakin sarki yace walaqad yassarna alqur'ana lizikri fa hal min muddakir to ina mai ƙaryatawa ina masu cewa alqur'ani ya gagare su fahimta su da ubangiji su da Allah mahalicin sai a san cewa waye maganar sa gaskiya ka iya abubuwan da suka fi alqur'ani wahala nawa da nawa kwakwalwarka ka ruɗa ta kan wasu abubuwa amma daga an zo aya ɗaya za ka ce tafi ƙarfinka kai ba ka da lokacinta munafurci ga hinin kala da kala ya ratsa mutane wasu an da kuma tambaya saboda alƙur'ani ya buɗe fagage na cewa ku tambayi ma'abota ilimi fasalun ahlar zikiri in kuntum la ta'lamu abinda yanzu mutum ya gagara kaga a cikinmu mazanmu da matanmu yaranmu da ƙanananmu 'yan mata da samari in an cire waɗanda suke zuwa makaranta a cikin kashi ɗari kashi ɗaya ne sannan kuma ma a zuwa makarantar ma a ƙara tacewa su waye suke suke ilimin ya zama cewa tacecce wanda ake so wanda ake so ilimin da babu hayaniya don ka je makaranta an sama wata hayaniyar aƙida kaga wani abu ne daban ma ka ɗigo kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaburar da al'ummarsa ya kwadaitar da ita game da me su tashi su nemi ilimi da za su bauta wa Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa saurara su yi tambaya mana in ba su sani ba su yi tambaya maganin jahilci shine mai tambaya wannan hadisin kusan yanko shi aka yi wasu sabbai ne suka yi tafiya sai wani janaba ta kama shi sai ya je yana tambayan kwatawanya zai yi gashi kuma yana da larurar da cewa in ya taba ruwa ga tsananin sanyi kuma in ya taba ruwan nan akwai matsala sai wasu daga ciki suka bayan fatawar labudda sai kayi wanka ne yana yi kuma ya tafi ya mutu ya rasu shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce kuka kashe shi yanzu wannan illa ce ɗaya daga cikin illolin da take cikin wannan al'umma wanda na daɗe ina faɗa cewa har yanzu mutane ba su taɓa gane malamai na kirki da malaman banza ba ba sa yawan gane kamar yadda aka mai da kasuwanci shikenan in nazo ina karantarwa a to wancan ma abokin karantarwa na ce ai yana masa hasada ne ko ga su irin kawai mutum zai tashi in ka ce masa ina abun da ka ina abun da ka ciro yanzu wannan duk abun da zamu rubuta ana kai ka ba sai ma ka sa mana wani abu zamu ce ma ga littafi ga littafi da kaza da kaza a ciki muka ciro amma ba irin wani abun ake yi ba yau mutum zai tashi kawai ta hayaniyarsa na magana hau masa ma mutane da ike sun mai da ba abin da ake batar da su ba abin da yake musu wahala shaidan ya samu kai a kansu in dai an ce wa mutum harkar ya tashi dan nemi ilimin da zai kare addinin su to shi fa bakin cikinsa ka ce masa da zai yi karatu bakin cikinsa kuma da za ka ce masa jahili sai ya kai ka ƙara Allah shi da gaskiya wannan ita ce matsalar da take ta ba mu matsala gaskiya sosai kuwa al'ummar musulmi wajibi ne akan dukkan wani mutum ya koyi abin da babu makawa sai ya koye shi na al'amarin addininsa da abin da ake bukata ya bauta wa Allah da mu'amalolinsa in an ce mu'amalat harkar cinikayya auratayya wasu hada-hada na kasuwanci da sauran wasu abubuwa dole ne dole ne mutum ya sani me yake sa yanzu muke sayar da wasu abubuwan da me yasa ake cinikayyar abubuwan da haramun ne ba a sai musulman ba sa sai da giya ba sa sai da sauran wasu abubuwa kai wani ma akan in zai samu kuɗi ko me ma zai ko al'umma sama za ta shiga me zai in dai bukatarsa za ta biya zai samu kuɗi gashi nan duka kana gani yake cewa dan ya zamto cewa kowa yana kan hujja da imaninsa yana da yaƙini duka abin da zai yake cewa wajibi ne mutum ya san tauhidi yadda zai bauta wa Allah da usul na imani menene imani yake rushewa da shi da abubuwa na tsare-tsaren shari'ar addinin musulunci kar a je ana rusa musulunci da kai kuma kana sunan ana yin angulu da kan zabo da kai ya kowa al'ummar musulmi reshe baya tsayuwa sai lokacin da ginshiki ya aka tsaye da shi daga duk wani abu da mutum yake yi ba ka da tauhidi ba ka da aƙida kamar waɗanda za ka ji suna cewa su ‘yan izala ne amma ba su san ma menene karantarwar izala wallahi cin amanar izala suke izala ba ta ko da ka ji mutum ya bi to dai asalin abin da yake asas din karantarwa ne karkashin alkur'ani da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam izala ba kungiya bace wacce take tsara wasu abubuwa waɗanda yake za ta zo ta ce yi kaza in ka ga abu kawai kayar musu da abu su ka bi littafin Allah da sunan manzon Allah amma ka je can wallahi sun yaƙe ka ka je ka fito musu da wani abin da yake su ce su ba su gaji iyayensu ba samu iyayensu a kan abin nan ba kaga in kaji an fara ka san abin da aka dosa ko an koma maguzanci ke mun samu iyayenmu akan kaza don haka akan abin da suke kai to kaga ba maganan addini duk mutumin da za a kawo masa Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ce maka ana kaza ko ya ce gari kaza kai a garin nan ma akwai wanda in an zo an yi wa'azi a yadagun da suke wai an yi ana abu kaza to waye aka turo mana a ningi annabi eh ko madina kaje kaga ana abu in dai ya sabawa littafin Allah madina za a ko alqur'ani da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh to su ba haka suka yi to wannan jahilcin shine da haka zaka samu mutum ya gina masallaci ya sassa tsare-tsarensa na sarrai wannan ya kamata mu tashi mu yi ilimi shine za ga ba mu hayaniyan ƙungiyan kaza ƙungiyan kaza muna fafutukan kare littafin Allah ne da sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam duka wata hayaniya in kai karatu za ka rabu da ita don haka ku sani ku koyi ibadodi yadda za ta zama ingantacciya ta cika kusan abin da zai tauye ta da abin da zai bata ta dole ne musulmi ya san wannan ka zo sallah ana ta kiki da kaka akan wani abu da manzan Allah ya daɗe da karanta ya riga ya karantar da shi sahabbai sun yi sun kaza da sauransu ta hayaniya mu irin wannan hayaniyan ba masu ba ma yin ta duk abin da muka karanta shi ya tabbata a yi shi a huce layin a haura kan wani mutane su gane wannan huce wannan layin a yi ta hayaniya akan wasu abubuwa waɗanda yake ga su a cikin ingantattun littattafai me yasa Allah yake tauye wasu duk da awar da zaka zo ka rika yaƙar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gaskiya da wanda suke kan gaskiya sai Allah ya rufe ka ka rushe yake cewa ya ku bayin Allah mu sani cewa jahilci duhu ne ilimi kuma shine haske da haka ilimi shine yake ɗaukaka gari ko ke ɗaukaka gida ko ke ɗaukaka wani dangi amma ba wani ba wani gadan wani abu ba ko kuɗi ka gada wata ran sai ya bar gidan ko kaza duk abin da ka gada kawai ka gada hali na kirki duk abin da ka sani cewa ana yi to ka kama ilimi shine duk abin da yake duk abin da ake ganin sa yana da ƙarfi kaza in dai ba ba ilimi ne jigonsa ba to za a samu matsala yake cewa jahilci kisa ne in mutum jahilci ya kakare shi to za ga cewa gaba ɗaya abubuwan lamarinsa ma ya lalace ilimi shine yake raya mutane shine magani shine waraka ya ku al'ummar musulmi bukatar mutane zuwa ilimi shine mafi girman bukata ya fi ma abincinsu da abin shansu da mutane a hargitsa musu aƙida a ba su wani mummunan karantarwa labara a ce su yunwa ta kashe su sun mutu da imani aƙidansu ya ɗau ba ma hawa musan haka ba don su san halas haram hukunce-hukunce ina tafiyansu yake na matsayin zirga-zirgansu ina kaza da sauransu ta yi sa allah maɗaukakin sarki ya canme wasu mutane yake cewa su abin da suka dukufa akai kawai sanin duniya ya alamu na zahirar min alhayatun duniya hum an al'akiratu hum gafilu su kawai wannan ita ce matukan abin da suka kware wajen saninta ita ce duniya amma maganar lahira babu shi haka littafin da mutum zai ɗauka ya zai samu malami shi da shi ya ɗanyi karatu babu ya fi ƙarfinsa minti sha biyar ragowar ba duka kana wajen uzurinka amma wannan ɗin ma ka cinye shi haka wani malami ya zo mana karatu ya ce in ka zo in ka auna rayuwarka abubuwan da kake inda za ka canne abubuwan da kake wajen shaholiyarka za ka yi mamaki in ka yi shekara arba'in da ƙyar za a samu shekara ko biyar ita ce ka tsayu da wani abu wai wannan ya daɗe ya yi ƙoƙari kenan ba kuma a kula da gani yanzu wasu a yana suke kwana suke tashi sallah ma sun daidai kuma a matsayin suna musulmi wallahi akwai wanda yake yana musulmi ne ya ce ma ubansa malami ne babansa malami ne ya ce wallahi bai san shi iya ma kai sallah ma ya manta da yi sallah to wannan ma wai sallah kenan ba magana aqida ake ba ka san mutane kawai ake ai wani yana sallah shikenan kai ka ga ya haye kawai to ba maganan yaya ma aqidan ma tukun to muna da matsaloli sosai dan haka kamar yadda tafiya wajen neman ilimi abu ne na wajibi wajen bi da umarnin Allah da hannuwa da hane-hane yana daga cikin abin da yake mafi abun da ba abun da yake kusantar da mutum zuwa ga Allah irin neman ilimi domin shi ilimi kana ɗaga wani kana ganin ai wannan ba ba dan uwana bane ba da alaka da shi ka kai shi yi karatu wallahi taimakon al'umma kai gaba da da za ka je kai ta sallar nafila ko ka tafi umara kai kaɗai ta shafa amma duk lokacin da ka ɗaukaka wani mai ilimi ko kai kaza ko ka haɓaka wani guri da ake karatu abinda mutane har yanzu su gane baki da haka ci bayan yana kan duka ilimi ana ƙara yasar da shi ba a kula da al'amarin da ya shafi ilimi sai dai a ta kashe kashe kashen kuɗi na banza da wasu a wasu abubuwa da shine mafi falalar abin da za a yi wa Allah biyayya da shi yake cewa yana daga cikin jihadi cikin hanyar Allah wanda yake shine kututun ibada musamman ma a wannan lokacin wanda jahilci da ma jahilai tun da kaga cewa da jahili baya shiga harkar harkar harkar ilimi amma yanzu gaba ɗaya jahilan su suka fi malaman yawa jahilan su suka fi yawa jahilai su suka fi yawa inda suna nan suna yi mutum ya miƙe ya ta surutansa to ya mai da mutanen wajen abun nan ne fa menene ake cewa alhimaru rakib alhimaru jaki ya hau jaki shi ne fa abun da yake shi da wanda ake fadawa da su wanda kowa kawai shi ke ba wani wanda zai ce ta tafar a sauki kawai duka ɗaya ne wannan yana daga cikin abubuwan da ‘yan uwa al'ummar musulmi gaskiya mu sanya ‘ya'yanmu da matanmu da dukkan wasu al'ummar musulmi mu tsayawa karatu lasiyama karatun da ya shafi addinin musulunci karan farko sannan mu yi karatu hatta na zamani duk wani kalar abu da za a samu a taɓawo ci gaba da wayewa da kare mutunci da duk wani abu to lallai al'ummar musulmi su tsaya su da kufa a kansu amma kasi tafdilun fadil alal tafdilun fadil tafdilun maqbul alal fadil ma'ana a fifita abun da shine mafi daraja akan wanda kuma shine mafi kasar daraja shine fifita karatun addini akan karatun zamani wannan shine kawai kuskure amma kowane ilimi wanda za a ci gaba da shi a kare a yi rayuwa a mutacciya wannan duka yana da kyau a yi shi الله يشهد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الكفر والكافرين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين الموحدين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد من هذا الاسلام
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إنما أنت منذر من يخشاها يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. a muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kawo rayuwar mu zuwa wannan lokaci muna roƙon Allah ya karfafi ya karfafa wa